نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe ma kai da mu da yaran mu gabaki daya Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya musu albarka ya rawa mana su rayuwa ta addinin musulunci a yau muna safiyar lahadi 18 ga watan jima'a da sani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan 12 na shekara 2023 miladiya wannan shine karshen shekara ta bature ko kuma ta kiristoci to amma da yawa musulmai ko 'ya'yan musulmai suna kurakure a wannan bangaren suna same da wannan rana ko wannan dare wani dare mai mahimmanci ko yini mai mahimmanci suna yin fite in 31 december a gaskiya tunatarwa ce ga 'yan uwa musulmi ga yara ko da iyayensu cewa koyi ne da yahuda da nasara Allah subhanahu wata'ala kuma ya hana mu annab sallallahu alaihi wasallam dama ya yi kan dama la tattabi anna sunana man kana qablakum shibran bi shibran wa zira'an bi zira'in hatta law dakhaltum hujr ad-dabbi taba'tumuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sannu idan ba ku yi hankali ba za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku suwa ce alhudu na nasara shibiran bishirin ma'ana ɗani da ɗani wa zira'an bizira'in kamu da kamu ma'ana za a samu da lokaci zai zo al'ummar musulmai za su lalace suna koyi da yahudu da nasara inda ba yahudi ya ajiye kafarsa zaka ji musulmi na so shi ma wasu ya ajiye a nan shi ma dan a ce shi ne in bai yi haka ba wai an meda shi ya zama kamar wani kidahu ba kauye to musu Allah ce wannan hallaka ce zai kai mutum tsabar musulmai da suke kokoyo da yahudi da nasara manzo Allah yake cewa hatta ko da za su shiga kafar damu ramin damu to sai ka bi sai sun bi su yau kuma ka ɗauki al'ummar musulmi a duniya kusan haka ake arne kafiri yana murna da mutuwar sabon shekara musulmi ya zo yana murna shi ma arne ya yi yanka musulmi ya yi yanka arne ya nuna farin ciki musulmi ya nuna farin ciki arne ya yi sabon kaya musulmi ya yi sabon kaya saboda haka wannan ba ƙarama a hallaka ba ce ba saboda musulmi baya da kyau kai kai koyi da yahuda da nasara ba abin da allah subhanahu wata'ala ya mana jan kunne ma irin koyi da yahuda da nasara ya yi wallazina amanu la tattabi yahuda wan nasara auliya ba'aduhum auliya abad ya koɗa masu imani Allah subhanahu wataala ta kadda ku riki yahuda da nasara su zama kuma soya abin kamna shashen su makiyar shashe ne to saboda haka diya wannan tarantayin ta zo haka jima musulmai suna ta shirye-shiryenta ana firifari in wannan sallar tarantayin mu sha kunnan 'ya'yanmu ga baki ɗaya da mu kanmu mu nisanci waɗannan abubuwa Allah ya kare mu musamman ma kuma yau darasin da za mu tashi ma babin a kansu ne babu albabul khamis alwula wal bara shafi na 26 matsayin musulmi ya san matsayinsa inda har da gaske kana san Allah da manzo kana neman gidan aljanna to wallahi dole ne addinin musulmi sai mu bi dokarsa mu bi tsarinsa babu zancen canji zamani a yanzu zamani ya canza wane ne ana karkashin su su ake kaza a a in dai har aljanna Allah kake so to wannan tsarin ɗaya ne shi san ya sai wannan sayyidina Umar Allah ƙara masa 23 benturwa fashi benturwa albabul khamis alwala wal bara ni dai nan na sa alama ba sani wannan ne dan an kwana biyu ba karanta ba yawwa albabul khamis alwala wal bara an gani to bismillahir rahmanir rahim albabul khamis babi na biyar alwala wal bara jibinta nuna kamna ga waye dace ka nuna ƙamnarka ga waye dace ka yi koyi a matsayinka na musulmi Allah bai bar mu kara zuba ba ma faraɗi na fil kitabin mishayi walbara barranta ka yi baram-baram shi ne malam bahaushe ka da kalmar ma albara ka yi baram da da waye kamata a yi baram-baram wannan shi ne babi da zai karantar da mu ɓangaren aƙida abin da ya shafi lafuwa ta musulunci matukar ya kasance aqidarka baka bi wannan tsari ba fa kana cikin hallaka a matsayinka na musulmi ko a matsayinka na musulma saboda haka shi sun ya kunga muhimmancin wannan littafi tashilu aqidati islamiyya yau wannan shine darasi na 14 da insha Allah da mu na farko yace al-mabhas al-awwal mabhasi na farko shine ta'riful wala wal bara' me alwala me albara wa bayanin hukumuha da matsayin hukuncinsu a musulunci alwala na farko an an ce alwala zartun kalmomi ne guda biyu alwala'u walbara'u to me alwala'u yace huwa muhabbatul mu'minina li ajali imanihim wa nasratuhum ko nasratuhum ونصح لهم وإعانتهم ورحمتهم وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين إذا أنت الولاء da ake nema a matsayinka na musulmi ko a matsayinki na musulma ki yi alwala'u me ake nufi da alwala'u shine huwa muhabbatul mu'minina a matsayinka na musulmi shine ka kamnaci 'yan uwanka musulmai maza da mata yara da manya wajibi ne ba wa shawara ba ce ba umarni ne na shari'a Allah umarni ne na addinin Allah umarni ne daga fiyayyen halitta manzo rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a matsayinka na musulmi ka ji kana son ƴan uwanka mumunai ƴan uwanka musulmai me ya sanya li'ajal imani saboda wannan imani wannan aƙida da kuwa hada mumini kai mumini yana da imani kana da imani to wajibi ne ka so mumini in ku har a matsayinka na mumini mai imani kuma ka ji baka san ƴan uwanka mumunai a akwai akwai matsala da sake tu mutum muminin da ya ji bai san ƴan uwanka ƴan uwansa mumunai ya fi son kafiri ko kafirai ko mushrikai akan mumunai wallahi ko mun sallaka ko mun azumin ka akwai matsala wa nasratuhum kai bayan ma san su kuma he ka taimaka mushi ka taimaka ma ƴan uwanka mumunai in har ka ji ma dai kana son mumunai amma kuma baka iya taimaka musu shi ma da matsala wa nusuhu lahum sa'annan kuma da yau ƴan uwanka mumunai nasiha kun ga nan ma bangaren bambancin mumunai da waɗanda ba kafirai kafiri ba ruwan shi da wani ɗan uwansa su ci a kowa yana da haƙƙinsa kowa yana da ‘yanci wani bai isa ma wani magana ba wani bai kaza ba wancan makwauci daban wancan makwauci daban a musulunci ba haka bane ba a musulunci mumuni yana da ruwa da ɗan uwansa mumuni idan ka ga na yi wani abu ba daidai ba kana iya bincika ko kuma ka zo ka yi mana siya wani na kayi kaza wace kaza ne ko wace kin kaza ne to wannan shine musulunci ba ka ci a'a ba ruwanka kabarinta daban nata daban naka daban wannan kafirci ne musamman ma wannan har zaka shi tsakanin iyalai ma zaka ji ana hai kabarin shi daban nata daban a'a ko kabarinka daban nata daban haka ne da ba za a hada ku ba in ba kadara ta kada ba to amma kuma kana da ruwa da ɗan uwanka musulmi idan ya ba abu ba daidai ba kina da ruwa da yar uwanki musulma idan ta yi abu ba daidai ba ki ga ɗan uwanka ka ga ɗan uwanka musulmi yayi wani abu ba daidai ba ka kyale shi to ka sani fa kana da laifi a gun Allah subhanahu wataala shi ne da adda akan wanda duka karin bayani akan wani abu kace wai me ya sanya ba ruwanka kafirci ne ma'ana tasirin ɗabi'a ta ta yahudu ta riga ta yi tasiri a tare da mu mun ɗauke ta da mahimmanci ai ai wannan ma shi ne ci gaba ai bature ba ruwan shi makwabci ma sai zo shigo bai san makwabci ya shigo ba aikin banza ne yayi karshe nawa makwabcin nawa yayi mutacin gidan ya rufe ma a haka akwai da ke faɗa a turai nan inda makwabciya ce ita ɗaya da ita a cikin gidanta ta mutu ta rufe a fusa fotai har ta yi ƙwarangwal kuma makwauta tun har suna kai ana jin wari ana ba kowa bai damu da waɗannan ba ƙarshe sai da abin ya yi wa matukwa to me wannan ko shi warin bai iya cutar da su to saboda haka a musulunci musulmi yana da ruwa da ɗan uwan shi musulmi in dai har ka ce kai mai imani ne to duk inda yake ko inda yake da ya ce la ilaha illallah to yana da ruwa da kai kai ma kana da ruwa da shi da yayi ba daidai ba amma nasiha kasan wata ba akwai nasiha akwai masifa shi ne ka tardo mutum ya yi abu ba daidai ba a cikin kai wani nan ka za ina da kai to wannan ba nasiha ba ce masifa ce kamishi nasiha ka keɓance mutum wani abin da aka yi nan ka na kai kaza ko me dalili ba ma yana da dalili kai da baka sani ba a to abin kaza ne kaza ne a to shi kenan a ba ka zane gana a to ga yadda musulunci ce ga yadda shari'a ta ce makwabci da makwabci dan uwa da dan uwa musulmi da musulmi ko baka taba ganin mutum ba in dai har ka ganshi ya ce la ilaha illallah ko yana sallah kai abin da dai to yana da ruwa haƙƙi a kanka in ka bar shi fa ai wani abu na sako ko na hallaka to kai ma kana da kamushi a gun Allah subhanahu wataala me yasan ya kake masa nasiha umurni ne na manzo Allah ce wa izastansahu wa izastansahaka fansahahu wa i'anatuhum haka kuma wajibi ne sai ka taimaka wa ‘yan uwanka mumunai duk waɗannan ba shawara ba ce ba murni ne na addinin Allah iri ne na shari'a kaga duk waɗannan abu an zage mana yana daga cikin imani yana daga cikin labon fuwa taimaka wa ɗan uwanka mumuni taimakon ‘yar uwanka mumina a ko'ina amma kaga duk da sunan yahudanci da sunan wayewa wa shine wayewa shine ci gabawa min shafe ka yawwa nafsi nafsi wa iyazu billah nafsi nafsi a lahira ne ake nafsi nafsi can wajen hisabi wa rahamatuhum da kuma jin kai dan uwanka mumunai mumuni wajibi ne sai kana jin kan tausaya ma dan uwanka wa ma yalhaqu bi zalika kai da abin da ya harate da waɗannan min huquqil mu'minina daga haƙoƙin ƴan uwa mu'minai to wannan shine alwala'u umurni ne shari'a ne ba shawara bace ba umurni ne in dai har kana son aljannar Allah to umurni ne waɗannan abuwa wajibi ne ka taimaka wajibi ne ka yi nasiha wajibi ne ka tausaya wa ɗan uwanka ka ga ya wani abu maza nan da nan a zo a tallaba a kama masa waɗannan ɗabi'u ba su ji mafa da bari ba duka ba su wuce shekara ashirin zuwa arba'in ba da duk tsayin da suka wuce nan ba yadda za a ka gauni aka shiga an kyale shi a nan da na za a tattaro ba yadda za a ka ga makwabci ya kwana da yunwa ina mata da kansu in za ta shigo gida za ta kai baban wani ya ce gidan su wani ba dafa abinci ba za ga an tattara an kwashin hatsin ne waye maza a sha kai a sha kai da mu kuma ma ba su da ruwa abincin ma da a titi suke ci duk latijan da ina amma ko a kofar gida ko wannan kawo wannan kawo bako sai ya shigo ma ban san wani ma yana fitiya kawai ta assalamu alaikum ce bako ne ce bismillah wanke hannunka kawai ka shigo ɗabi'u na kware bayan Allah nan mun fi su karatu mun fi su wadata amma kuma aiki da ilimi aiki da abin da Allah ya ce to sun cira mu za su samu rahamar Allah da gafar Allah ta sanadiyar aiki daga suke tsahin nan da suka wuce da san Allah da san manzo da san dangi ba mutum ɗaya a unguwan ka zo ya ce kaza in nan kaza ne an ƙare ka shigo gida kana kuka wa ta baka baban wani ha ba kafin ka ce minin ƙari ma zaka ji haidai ka fito da gudu ba a zancen wai mi kai ne mi kaga zamani ya kawo mana a baban wani yau mi kai mishi ne ba a maka to kaga yau daga ina ya matsala ta kai sanci ya zumunci to kuma ƙarshe yanzu gashi tun daga ebenema ta bensijue kuma ai kaga an samu canjin abu a ko muna cikin muna cikin wani bauta da wani ya zubillah addinin ba mu da addini ba mu da ɗabi'a mu ba mu da halayen mu kawo ga nan wannan umarni ne ba wai doka ba wai shawara kake nema ba a'a dokar addinin Allah ne in har da gaske aljanna Allah kake so to ga yadda tsa'ida take wajibi ne ka kula makadan makwabcinka ƴaƴansa kaza abin da ya faru duk kaza ko duk ɗaya ne shi yasa ya suka gyara unguwa ga baki ɗaya zaka ga kowa na kwarai shekara 40 da fita wuce baya in aka ce maka wai da Allah zano mutum biyar 'yan iskan unguwa ko mara amana Allah sai ka zama aiki ne sai ana na ta lissafi to ina da jin labari a can can ko wacce unguwar a ce ko wani yaro nan nan ya da dan shan shalsho ko kuma a'a kafin ka zano biyar aiki ne amma yanzu da an ce maka zano marasa amana ba sai ka yi tunani ba zaɓo lalatattu ko lalatata a unguwa sai ka yi bahu-bahu dam marasa marasa amana su ne abin tsaye an zama a yi lissafi wa a ina suke in an ce zano ana son bahu guda na mutane marasa amana shekara 40 da ta fice baya an baka aiki amma yanzu a unguwarku kawai aka ce karce in aka ce zabo ibahun marasa amana to saboda haka wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ku yi aiki ba faɗa a baki ba kuma ku diba yadda rayuwarsu ta yi daɗi ba su da wadatar ba su da arziki amma sun annitse kowa yana alfahari da wannan rayuwa hankali kwance la conscience tranquille kowa yana ji in ɗaya taɓa ɗan uwansa kowa yana ji kowa ya shafe shi kuma haka Allah ambata mana a cikin alkur'ani kalbuniyan ya shiddu ba'aduhum ba'ada da mutum ɗaya kana shigo a ceto ka ji abin da ya faruwa na aina duk an tattara in menene da haɗa za a yi to kun ga ba su karanta ba amma mi sai kan an ce malam ya ce yana kaza ba kyau to an bari a a kaza yana ki an ce ai kaza yana da kyau an aikata kawai shikenan mun kuma sai ka karanta kuru-kuru kaji kaji wannan malami ya sake mimi wancan ya kaji a rediyo kaji a salula kaji a kaza kuma ka take laifin kamun nawa kuma ba fasa ba Allah wanda duk zamanin canjin duniya nan Allah bai hana wace a kama ka kai Allah ka gyara mana to shine amfanin karatu mu dinga kokarin gyara to mun shi alwala wal bara'u me yake tima bara'u shine da kaje alwala wal bara'u wannan ka'ida ce doka ce ta aqida ga duk musulmin kwarai muminin kwarai wal bara'u me bara'u huwal huwa bugudu a'ada illahi shine kaji ka kyamata duk wanda bai san Allah wajibi ne a matsayinka na mumini musulmi duk wanda aka ce wannan ba musulmi bane ba kowaye shi to kaji ka kyamace shi me yasa ya kake kyamarsa saboda baya san Allah makiyin Allah ne minal munafiqina daga munafikai wa umumul kuffar da kuma dukkan kafiri kai munafiki ma daga cikin kowa kaji baka san shi me yasa ya ga wanda baka san shi kawai saboda munafiki ne baya san Allah da manzo ma'ana me bai san Allah bai bin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma haka waɗancan latija da suka wuce haka suke da an ce wannan malalati ne to shikenan an yi ekarte in shi ko an yi ekarte in ka gyara kan kuma in kana so wa umumul kufari farantana sauran kafire ga baki din aka ce wannan arne ne to ba kai ba shi wa adawatuhum kuma wajibi ne sai kai adawa da kafirai wal bu'd anhu kuma ka nisance su wal jihad harabiyina in ma kuma ka yaki waɗanda suke yakin ku mu kuma yau waɗanda suke yakin namu wasu ne muke nuna kamna a kansu su ne suke wahalar da mu shekara da shekaru tun suna kwasa arzikin nan suna kada mana gangar talauci mu ba talaka ba amma mi mun alhamdulillah kawai mutum ya fita ya je ya dan bubbugo ya samu na tefanansa na dora miya kawai a ci gaba goma haka ne baka da in dai an ci to amma wai wannan ma bai ishe su ba yanzu kuma sai kawo kashe mu a dinga kashe ƴaƴan mu da dan tsabar zalunci ko kuma haka muna san su wa har ka ji wani ya ce waɗin ba da su ba ma ba inda zan mushe to yanzu da muka rabu da su wata nau'in wata tsaya muka yi me ya same mu a da magoya bayansu ‘yan kasakinsu wani taimako suke yi an ba ta baka hakumta kwace wa a kudinka ne ake doka wa ake baka ramce a kudinka ne ake ce an baka an baka taimako kuma a haka wai ka ji wani yana cewa kana fatar wai waɗannan waɗannan mutane su dawo ka bar wa ƴaƴan ka jikokin ka gadan tsiya Allah wajen ran naka ya lalace wai raƙumin dawai a gana gida rashin sani ya sanya kaza ta kwana musa da mai tana mishi kashi kana kan arziki amma na kaɗa maka gangar talauci insha Allah lokaci ya kusa Allah subhanahu wa ta'ala zai raba mu da matsiyatan nan minhum bi hasabi qudrati to wajibi ne ka kyamace su iya gurgurdan karfinka wallahi a matsayinka na mumini kaji kafi son kafiri fiye da dan uwanka musulmi wallahi dan uwa akwai gyara kuma matsala ba wani abin shayayya bane ba a'a je kada aqida kan kana gani ku ce zaka tarda mahalicin ka inda zaka jan kuma ka san tabbas zaka je to inda zaka jan shine ya hana duk wanda ya shi a zuciyarsa wallahi ya fi son waɗannan kafirai masu jan kunni a kan ‘yan uwansa musulmi wallahi kana da matsala iko kare ka gyara wa ma'alar rasulu illal balag ba abin da yake kan manzo fasta isarwa muwa mu karanta ne mu fassara amma in kai irin ta baki dama da yake an ce kaza in nan kaza kaza ba kyau fa kaza ba kyau shi bai yarda ba sai ya gani to a ganin ne in kaje kuma in kaje ganin ba za ka dawo ba to kuma me amfanin baɗi ba rai da yawa za a faɗa ma mutum kaza kaza ne wacce bai yarda ba sai ya gani to in kana gane ka ki bari to in ka tarda ubangijinka akan wannan aƙida duk wanda aƙida shi a ransa kai kafi amintuwa da kafiri kafi son kafiri fiye da dan uwanka musulmi wallahi kana da matsala i kokari gyara i kokari ki gyara kakkashewa Allah da wannan manufa taka don manufaci ba mai kyau ba kullum musulmi al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yaslimuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa huma wajibani malaka to kun ga waɗannan abubuwa guda biyu al-wala'u wal bara'u ba shawara ba ce ba kun ji kun ji wa huma waɗannan abubuwa guda biyu wajibani wajibai ne wa aslani azimani min usulil imani kuma su ne tushe masu girma daga cin tushen imani shi dai ba a shiga aljanna sai da imani to waɗannan biyu su ne tushen imani suna daga cikin tushen imani waɗannan alwala'u walbara'u duk inda kwaji aka ce alwala'u walbara'u to wallahi tsaya ka saurari wannan ba shawara ba ce ba wahuma su ne tushen imani in ka ji baka da alwala'u wal bara'u to akwai kana da matsala duniya da lahira dan a duniyar ma ba za ta maka dadi ba kuma in ka mutu da wannan lahira wa iyasu billah abun yayi muni bal musibatu a'zam al mabhas as-sani to lokaci ya sha mu kwana ana ai da dan dan a dinga fahimtar da alhamdulillah mu kwana ana dama dan kadan ne dan ka ja takura mutane insha Allah daidai gwargwado hem kwana akan wannan gaba sai mu tafi insha Allah sati mai zuwa almabahsani mazahirul wala'ul wajib wal wala'ul alamomin da suke nuna alwala'u da kuma alamomin da suke nuna na halal da kuma na haram insha Allah da fata mun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh